ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau bakwai ga watan Jumada al-Akhir shekara ta 1440 bayan hijira Annabi alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 12 ga watan biyu shekara ta 2019 miladiya idan ba manta ba satin da ya gabata mun tsaya darasi na 40 daidai za mu tashi darasi na 41 babu a'dha'i sujudi والنهي عن كف الشعر والثوب وعقة الرأس ما ليتي باب أعضاء السجود باب الذي مغنى واتو أكن أعضاء السجود واتو قبقا الولاء gaban da ake magana wato a gaban da mutum zai gabab sujjada kai afwan gaban da mutum zai sujjada da su waɗanda wato shari'a ta ginda ya cewa akan sa ake sujjada sannan wallahi an kafe tari da hali a ta kama gashi musamman larabawa su suna da gashi in mutum ya zo yin rukoyi gashin zai zubo sai ya kamo shi ya rike wasaubi ko tufafi yadda mu kuma a kasar hausa ake babban riga za ga an sai mutum zai rukoyi ka gaina ka tattaro ka kamar zai hawan mota wannan abun saboda haka ana ta yi yau da gobe kowa ya saba amma ba kyau wa ikasu razi da kuma tubki wato kai fi salati a sallah mutum ya rika kokarin sai ya tsirke ko gaji ya zubu ana sallah ya rika kokarin ya ya nannade shi ko ya kitse saboda haka wannan shi ma babu kyau to shi za mu bi hadisan yanzu mu ji ayi guda uku hadisi na 276 an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala an karbo daga abdullahi da abbas Allah ya kara musu yadda yake umira annabi sallallahu alaihi wasallam an yasjuda ala sab'ati a'dha an umarta annabi kira da aminta Allah tabbata gare shi da ya sujjada akan gabbai guda bakwai gabbai guda bakwai wala ya kuffa sha'ran kada ya tufke ko ya kama gashinsa wala tauban ko tufafi saboda haka in ya tashi yin sujjada aka zai saki domin su ma tufafin su ake yadda ya tafi sujjada su ma su in ba ka so su dame ka to ka cire kafin ka zo amma ita tattaro su din nan shari'a ta hana wala tauban ko tufafi sai yace aljabaha abu na farko da aka yi umarni a sujjada akan shi ne akwai goshi wani rami da tafukan hannaye kagan ka hada goshi goshi da tafukan hannaye ya zama abu uku kenan wa rukbatayn da guyoyi guda biyu ya zama nawa biyar ya zama guda biyar kenan sannan wa rijlaini da kuma wato wato kafafuwa shine kan yan yatsu asabi al-qadamain kenan asabi al-rijlain saboda haka da kansu saboda haka guda bakwai kenan wayannan sune aba wanda aka nemi a sujada a kan duk wanda ya yi sujada mutukar wayannan ba tabbata ba sai dai bai da wani daga ciki to sujada sa wata tsawa shi za dan sai mafi inganci matsala da ake kai ko za ana ta magana akan in shayayi shin durkuto sujada ce ko ba sujada ba an ce shekarun baya an ta kai ruwa rana kan wannan har wani malamin mu farfesa Ahmad bin Jala ya yi wani littafi hukumar imshina hukuncin rubutu littafi mai kyau ya yi kyau kan karamin risala ya yi ya tattaro abubuwan da ake kawowa a kai ya tattauna a kai gaskiya duk inda ba aka durkusa an ba cika wannan ka'idar ba sunan ta sujjada sannan kuma idan wato an tafi din ma mutum ya je kasan mutukar ba da niyyar sujjada ba to wala ikra ta sujjada ba sai dai a sani ba a yi wa kowa sujjada sai Allah abin da yasa malaman tafsiri suna kallon ayar cikin suratul jinni wa annal masajida lillahi wala tad'u ma'a allahi ahada masajid sai ka ce jam'u masjid jam'i ne na masjid guraben sujada to wannan fala tad'u ma'a allahi ai fala ta'bud ma'a allahi ahada kada ka bauta wa kowa tare da Allah saboda haka tunda gabbai ne Allah madaukakin sarki kawai ake durkusa zuwa gare su to kada ka yi wa kowa shine dalilin amma malam ya tattauna a littafinsa sosai cewa da ƙarshe idan za ka wuce wannan abun ma gaba ɗaya kar ka sami rashin fahimta da iyaye da yan uwa idan mahaifinka yana da fahimta cewa an zo ku gaisa sai ku gaisa in ba shi da wannan fahimtar ka gaishe shi gaisuwa ta al'ada ka gaishe shi gaisuwa ta al'ada mutukar ba ta karo da wato tsarin addini ba amma ko shakka babu gaisuwar da tafi kowace ita ce gaisuwar da kamar yadda annabi ya tabbatar cewa da abu mutal akari abdullahi bin kai suka tabbatar da ita shine gaisuwa ta hannu domin ana samun albarka kuma ana yin addu'a to amma matsala tukunnu idan an yi a ce matsala ce ta ina ita wato sujjada ko shakka babu wannan magana tana buƙatar dalili tana buƙatar dalili malam Ahmad Mutala ya tattauna sosai a wannan littafin kuma an wato ya fito da abubuwa sosai a ciki wanda dama asalin abin da ya janyo gaskiya masu hawa wato duro sun suka ta yada abubuwan aka ta samun matsaloli to amma dai abin da ya fi preferable shi ne a gaisa idan ba a samu wannan ba za a yi gaisuwa ta al'ada to a sani cewa kada a halartu irin gaisuwar da ake wa Allah musamman kar ko cewa wanda suka haramta cewa ai tsuguno ko ai durkutu ai ba su haramta cewa an karo ka samu mutum a zaune ko a tsugunna kai ba ka tsugunna ba domin a yanayin da ka same shi kenan amma idan yana tsaye ka tsugunna shine suke sukar wannan amma yana tsaye yana tsugunna ka zo ka tsugunna in ka zo ka tsaya ma ai ya zama rashin kunya abin da ya fi shine in ka zo kai ma ka zauna ko za ka je mutum ya dabara idan ya zo kawai lokacin da ya zo can da mutum a zaune sai ya zauna da ya gaisu wata a zaune kayan ni ya kauce wa wannan sabani sai ya zauna ko duk wanda kai wa haka ya san ka girma ba amma dai gaskiya matsala ce da ba ka da hurumin da tun da ba na siwa ce ka kafin da wani ko ka fassara a wani a kanka ba ka da hurumi wannan shine sab'ata azumin wato wannan gabbai guda bakwai shine idan mutum ya zo kai tsaye ya tafi ya tsugunna yadda ake wa Allah sujjada ya je wannan ya kai goshin sa kasa ya kai da wani ya san haka ake wa Allah sujjada kuma yawa wani to wannan ko shakka babu wato ba wani tawili da zaka yi masa amma wanda ya zo da niyyar ya zo tsugunna ya ce ina kwana Allah ina kwana ke ce masa ko barka da asuba ba haka ake cewa Allah ba to saboda haka wannan hadisin yana ɗaya daga cikin dalilan su wa annal masajid lillahi umirtu an asjuda ala sab'ati a'udhu su ne manyan dalilai da ake kawowa amma gaskiya in mutum ya koma da tattabai shi sai ne amfanin komawa da tattabai mutum ya duba ya ga mai malamai suka ce kada mutum ya fassara da iya abin da ya fahimta in ka koma wa magabata sai ga sun baka amsa cewa abin da ake nufi da kaza shine kaza kamar yadda mu malamin da ya mana sauki duk din littattafan da bamu da zuma ya je wunci ko ya mana ya karamar risala sai muka yi amfani da karamar risala kuma aka yi tambayoyi a lokacin da masu wannan ra'ayin da wanda ba su da shi saboda haka wanda ya zafi aka sassauta shi wanda kuma bai hau ko ina ba ka da shi ya zama a tsakiya wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasaɗa saboda haka wannan shi ne mala ya ce imamu bukari ya fitar da wannan hadisin a cikin kitabul azab babu sujudi ala sab'ati azumin hadisi na 809 hadisi na 809 wannan hadisin yana nuna mana cewa haramun ne ana hani a wuta wato rike gaji ko tufafi a zalla wannan hadisin yana nuna haka sannan kuma na biyu yana nuna cewa lazim ne dole ne mutum ya zo sujjada yayi aka abubuwan nan guda bakwai da aka ambata annabi alaihi salatu wasalam da yazo sai yake aljaba da sai ya nuna goshi da hanci idan mutum ya zo ya sujjada akan goshi kawai ba hanci sujjada sa wata tsawa sai ya hada da hancinsa idan da zai zo sujjada yayi abin da yara suke za ga wani yayi sujjada sai dora kafa ɗaya kan ɗaya ta baya za ku ga yara suna yi har wasu manyan masu wasa a sallah sai ga ya dora kafa ɗaya kan ɗaya a sallah shi ma su jira ta wata cika ba har sai wato ya ajiye kafafuwansa gaba ɗaya sun kalli alƙibar sannan gwiwar ta tana sai dai idan Allah ya sa yana da larura ba shi da wani daga ciki to wannan larura ce amma matukar suna nan to dole ka ajiye su babu yajma'u sifati salat ma yajma'u sifati salat ko yajma'u sifati salat babu da yake magana akan abin da yake tattaro wani abu da wanda ba ya magana sa baya ba kuma ya tattaro sifar sallah wa ma yuftatahu bihi da abin da ake bude sallah ne menene idan kai sallah za a ce ka bude sallah wa yaqsimu bihi ko wa yuqsamu bihi sannan kuma a rufe sallah ne kaga malam Muhammad Nasir Dina Albani da ya littafi a sifatu salatin nabi ko aslu ko sai yana da aslu aslu mujalladi uku ne ɗaya biyu uku ana aka ta tsoita aka yi wannan sifatu salatin nabi amma kana so ka more sai ka nemi aslu sifatu salatin nabi shine yayi mujalladi uku a idan aka riga gutsuro wayannan abubuwan to gaba ɗaya wannan mujalladi uku ba gaba ɗaya an yi ma ne daga akan wannan gaba daga Allahu akbar takbiratul ihram zuwa sallama dukkan wannan mujallabi ko ina idan aka je sai an numfasa abubuwan da ya kamata a kawo a zuba shi da karatu ba ya yiwa ba kayan aiki ba ba ya yiwa ba kayan aiki sau da yawa wani lokacin aka ba kamar da yi ka koma littafi cewa littafi kaza in babu shi zai ga ka shiga wani yanayi sai dai idan dabara za ka yi ta wannan wato social media ko ta harkar zamani ka yi downloadin littafi kuma wahalar karatu ne da littafi a waya za a baka reference yanzu a ce ka koma malam zai zo a littafi ya ce koma cin silatul ahadithu sahiha shi kuma dubu tasa'in da biyar haka za ka je library idan akwai ka duba in babu ka fito ka hada da hakuri kawai dubu tasa'in da biyar wuri mai arhaji ne dubu tasa'in kuma kai ka ɗauka guda tasa'in ne ba ba tasa'in ba ne ba wata firin muni ne dubu tamanin da shida kuma guda goma sha takwas ne amma kuma za ka sha karar za ga zai wahala a rika zuwa irin wannan ne za a ga mutum ya zo yana da shi zai rika ba da rafarar so ya faɗi wani abu in kai karambani ka karyata sai ka zo ka ji kunya domin kai ya riga ya updating kai ba kai ba shine problem din ya riga ya updating kai ba kai ba domin a wannan littafin wato abubuwa ne masu tsada aka fitar da ba ba ba karatu zai da kuɗi ba shi za mu ji su Allah ya mu zama ibn al-qasim ibn al-qasim ba ba kuɗi ba karatu to sai yake cewa shine wato yake bayani akan ma yajma'u sifati wa yajma'u ko yajma'u sifati sala abin da yake tattaro sifofin sallah wa ma yuftatahu bi da abin da ake bude sallah ne kaga ana bude sallah da takbiratul ihram a rufe ta da mai sallama ana abdullahi bin malik bin wato buhaina abdullahi bin malik ibn al-qashbi ibn buhaina sunansa jindub bin nadla haka ma suna abu dharr jifari jundub bin junada shi kuma jundub ibn nadla ibn abdullahi al-ma'ruf ibn buhaina an fi sanin sa da ibn buhaina a sunan ya kuya sunan wato mahaifiyarsa ne buhainatu bintul arab sai ake gaya shi kamar ibn taymiya ne ai ba sunan sa kenan ba sai ake gaya ba taymiya din kakarsa sai ake gaya masa wannan abu saboda haka ana yi mar alkunya da abu muhammad ya musulunta kuma ya zauna da annabi alaihi salatu wasalam tun dadewa sannan mutum ne mai yawan ibada sannan mutane suna girmama shi saboda yawan azumi hatta aka yi so mu dahara shine ya yi azumi yau gobe ya huta ko wato rayuwarsa kullum ka ganshi cikin azumi siyamu dawud sannan yana zuwa ne sai yake zai tafi wani waje ya kai wato mil tafiyar ta kai mil talatin rabansa da wato inda yake yin nisa da cikin madina wajen ka a zane shi wajen bautar Allah ya rasu lokacin marwan bin al-hakam a shekara ta wato 56 bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam shekara ta wato 56 to shine yake cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza salla faraja bayna yadayhi annabi haka zan ce idan zai yi sallah sai ya bude tsakanin hannayensa hatta ya bude bayadu ibtai har sai wato farin farin hammatarsa ya bayyana shine idan yi sujjada tunda maganar sujjada mu idan yayi sujjada to ana iya gano farin hammatarsa saboda kun ga a lokacin ai wata wato izari ke dawa rida kai al izaru wal ridai to idan yayi ya yake sujjada shine idan ya zo yayi sai ya haka har sai yadda wani ɗan karamar wato akuya ko ɗan mage za ta iya bi ta gurin kaga wannan sujjada za ta samu ne yaushe lokacin da kake sallah kai ne liman ko kai kadai shi ne za ka yi haka in ba haka ba duk za ka babbake mutane idan da mutane to shi ma saboda ne wani to idan kai kadai ne haka ake so ka yi sallah ana yanka na daidai kunnuwa ko kafada sannan kuma ka ɗago su yadda wani abu zai iya wucewa ta gurin idan mutum ya yi sujjada ya kafa ta haka ai ana yin zana kallon alkibla sannan kuma ya kafe su ya kuma ɗage nan in ko ba haka ba zai ajiye amma kada ya take nan ya taba kasa idan ana tare da jama'a ce za a sa iya wannan a ƙasa amma nan kare ya taɓa ƙasa to wannan shine hatta ya buduwa ba ya zai tsayi shi za hadisin na na Aisha Allah ya ƙara mata yadda take cewa annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yana buɗe sallah da kabbara haraba da yayi kabbara haraba tace sai ya fara hamdala ya fara alhamdulillahi rabbil alamin ya fara karatu bayan ne du'a ul istiftahi kenan sannan ta ce idan ya yi rukuyi kuma baya lankwashe kansa kuma baya dago shi haka annaba alaihi salatu wassalam yi sannan ta ce tsakatsakiya shine mutum ya sai ta kansa sannan kuma idan ya dago kamar yadda muka biya a hadisan baya baya tafiya sai ya nutsa sai sannan haka idan ya dago daga sujjada shi ma baya komawa har sai ya nutsu yayi addu'a Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini wajburni warfa'ni ko rabbi ighfirli rabbi kulli saboda haka haji yayi wannan addu'a sannan a cikin kowace raka'a biyu sana Aisha tace yana yin tahiyya bayan yayi raka'a biyu sannan idan ya rufe iftirashi mun faɗi iftirashi shine mutum ya zauna akan kafarsa ta hagu ya kafe ta dama shine iftirashi kafa zauna ta hagu ya kafe ta dama sannan annabi ya hada ummatu shaytan zaman shaytanu shine wanda muka gwada ko mutum ya zo ya yi haka da kafafuwansa ko ya haka a yayin zaman tahiyya iki'ari idan tahiyya za a amma za a koma su jira hadisi ibn abbas ya nuna ya halatta idan mutum koma su jira ne ya halatta ya kafe kafafuwansa amma idan zaman tahiyya ne haramun to wannan shine sannan kuma a ruwayar abu humaydi misali sai nuna kuma annabi yana yin tawarru idan ya zo zama sai ya tawarru shi ne zama a kan mazauni a zama sai ya ƙarshe idan mai raka a biyu ce a wannan idan mai raka a uku ce ko hudu to ta ƙarshe ta biyu ta ko ta ta biyun sai kuma ya yi kira ruwayar abu mai da nisa'ili yana na kibata talatin nabi ko ko ruwayar imamun bukari to wannan hadisin da muka biya yana nuna cewa wato kwaɗayin sahaba annabi alaihi salatu wasalam wajen hikaito mana duka yadda annabi yake sallah dan ba dan kwaɗayin su da addini ba ba wanda zai gaya mana yaya annabi yake sallah ba amma kwaɗayin su na addini zai da suka haddace shi gaba ɗayansa sannan kuma abu na biyu mun gane ana buɗa hannu yayin da aka yi sujjada har mun fahimci cewa hammata na iya bayyana abin nufin shine dai ana ɗaga dantse eh kuma mun fahimci cewa wato a ai mun wuce wannan babu mun wuce babu babu yanzu yana magana akan babun da ya shafi wato sujjada akan abubuwa guda bakwai akan gabai bakwai babu sitratul musalli babun da yake magana akan sitra ta mai sallah sitra yadda dai babu yake faɗa shine wani abu kariya ta mai sallah an ibn umar radiyallahu anhuma hadisi na 278 Abdullahi da Umar Allah ya kara musu yadda anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja yawmal Eid Annabi alaihi salatu wasallam ya kasance idan ya fito ranar Eid karama ko babba amara bil harbati sai umarni da kawo masa mashi alharba ko al'anaza ko al'asa duk ana kiransu da wannan sanda ko kuma al'anaza mashi ɗairin ɗan gajeren mashin nan sai a kawo mata fatu za mu bayyana idai sai a kafa mar a gabansa a ajiye mar a gabansa fa yusalli ilaiha ya salla a gaban wannan mashin shi yake kafa a matsayin mai fitira isa malam mai misali yake in zaka sa abin fitira ka sa abin da zai kafe ba wanda ba zai gudu ba wanda ba zai gudu ba ana tsira da mutane amma ka aje yaro a zaune dai da ya ga abun wasa ne ta yi amma an babba ne yanzu wani yana gaba za a yi kawai sai kai tsira da shi ya halatta saboda haka sai ce wannasu wara'ahu mutane na bayan annabi alaihi salatu wasalam wa kana yaf'alu dhalika fi safari haka annabi yake yayin tafiya kun ga ɗaya daga cikin wato amfanin zanda ke da ku da aka kawo a suratul daha ne karan jiya da muka biya ziyara kana hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ganami wa li fiha ma'arib ukhra ma'arib ukhra din daga ciki shine akwai amfani da shi wajen kafewa dan haifitira ba duka kawai za a yi shi ko ko kada dabbobi ko kadowa dabbobi wato ganye to za a yi wannan amfanin da shi shine yace fatudau baina dai fa yusalli ilaiha sai salla a gaban wannan sitirar wannan tuwarahu mutane suna bayan sa wa kana ba'du zalika fi safari annabi ya kasance yana aiwatar da haka yayin tafiya fa min samma daga can ne kuma samma yana nufin can hunaka muda'in samma amin sai dai ayar arama wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira samma bi yana nufin hunani ko huna can da in kace sun maka ka canja ma'ana to sai ce daga nan kuma ittaqala al umara sai jagorori suka riki wannan shine za ga liman zai fito ya riko kwagiri idan wato shugaba zai fito ya riko kwagiri duk umara wa amirul mu'minin da aka kowanne ya kan fitowa da kwagirin da yake fitowa saboda annaba ne da su islam da yake fitowa za ga mutum ko baya rike kwagiri ran sallah an dai ba mu ne na idi sai ga shi ya kawo da kwagiri saboda ne annaba ne salatu wasallam yayi to wannan hadisin shi ma wato mun koyi cewa an shara'anta mana za mu rike sutura ba mu gama ba yawa ya koyar da mu cewa za mu rike sutura tsakanin mutum zai sallah na biyu kuma yana nuna da mu cewa lallai idan liman ya yi sutura to na baya ba sai ya yi sutura ba sitiran liman ta kowa ce sannan kuma hadisin yana koyar da mu cewa lallai ana so a yi sallar idi a gurin da yake mai dan nisa dan wajen gari ana so a yi sallar idi ana ba cikin masallaci ba ko da cikin gari ne to yanzu so ba masallaci za a yi ba sai dai ruwa ya sauka kamar nan za a yi sallar idi to sai a fita kada a yi nan in za a yi ajiyar to a fita waje to haka aka fito hadisi na 279 an ibn umar an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yu'azibu rahilatahu to abdullahi da umar Allah ya kara masa yadda yake daga annabi alaihi salatu wasallam kana yu'azibu rahilatahu lallai shi ya kasance na gicciyar da abun hawansa annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yana gicciyar da abun hawansa ya kwantar da ita ya giciyar da ita wato bai salli ilaiha ya sallah a gaban ta yasa ta kira kamar rakumi in suka je sai su zaunar da shi aka zaunar da shi sai ya zama su kira mutum ya yi sallar sa kaga rakumi ai ba zai tashi ba amma akuya za ta zauna ai ba za ta zauna ba ko kaga ana magana akan abin da zai zauna amma rakumi in ka zaunar da shi a gaban ka ba zai tashi ba sai an tashi shi to amma a dabbobi wace kira sai dai ka bata train din da kana ganin haka doki raƙumin da ni dai raƙumi ne fi fahimtar zai haka ai ko an daure shi kun ya tashi zai rika cewa yawa ba zai zama ku zauna a matsayin sirab ba shi ko kun yadda ka ajiye shi a nan haka zai zauna in ba ya ji bane ba ya kwanciya shi haka yi ka taba kiwon rakumi a doki to to wannan hadisi na gaba hadisi na 280 ana bidiyo haifa an karbo daga abidiyo haifa suwa'i shi kuma wannan bawa Allah mutumin kufa ne sunansa wahab ibn abdullahi ana ce masa wahabul khaymi ana gaya masa wannan yana cikin matasan sahabbai wanda suke da kananan shekaru domin lokacin da annabi alaihi salatu wassalam ya yaba duniya lokacin ma teenager ne a daidai lokacin bai kai shekara sha biyar ba shekararsa sha hudu da yan watanni ko sha uku zuwa sha hudu shi wannan bawan Allah wahab al-khairi abu juhaifa sunansa wahab ibn abdullahi wahab ibn abdullahi suna ce ma wahab al-khairi saboda alherin sa mutum ne mai alheri yana ci dan yana cin saƙonni na ibn abbas kaga wani bawa Allah ya littafi a shabab haula rasul da yadda ake da rijal haula rasul ko sai shabab haula rasul matata wanda suke mabiya annabi alaihi salatu wasu ma lokacin da annabi ya wa duniya duk ba su balaga ba irin su ibn abbas da ire iren su shekara sha biyar sha hudu duk sai musu wato littafi ya kawo tarjama yana cikin sojoji na sayyidina ali lokacin da sayyidina ali yake amirul mu'minin daidai lokacin ya ya dan girma to sai zama yana cikin dakaru nasa dan yana cikin waɗanda idan sai na alina hudu ba kamar suke masa ribadi masu kula da shi ana kula dan kada koda wasu za su iya kawo hari su ne kamar yan hizba yana cikin babban dan hizba ne komanda to saboda haka sai yake cewa sannan kuma malamai sun yi sabani wajen mutuwarsa cewa a wata shekara ya rasu amma da da ya fi inganci shine shekara ta saba'in da hudu bayan hijira ya rasu amma ana cewa zai je shekara tamanin da wani abu ya mutu ne tun da saba'in da hudu bayan hijira ka duba ka ga lokacin da annabi alaihi salatu wasalam na nan wato yana nan shekara sa an ce bai kai shekara sha biyar ba sai ka lissafa zai iya kaiwa tamanin da wani abu tun da annabi alaihi salatu wasalam shekara goma sha uku ya yi a makka ya goma a madina na'am to sai yake cewa hadisin sai yake cewa annahu kana nan ne ko annahu ra'a bilalan yu'addi ya ga bilal yana kiran sallah faj'altu atatabba'u fahu haula wa hauna yace sai na rika bin bakin wato bilal lokacin da yake kiran sallah inda abi duhaifa sai na rika bin bakin sa nan da can yani yaminan wa shimalan dama da hagu kun san zo hayya ala sala ana karkatawa dama hayya ala sala a karkata hagu hayya ala sala ma haka hagu da dama didda wasu malamai sai suka hayya ala sala gaba ɗaya a dama hayya ala sala gaba ɗaya a hagu lokacin da muka zo kiran sallah mun yi wannan bayanin ko amma yadda hadisin yake dogo nan iya wannan gabar ya gutsuro mana yadda hadisin yake dogo shine cewa ina je gurin annabi alaihi salatu wasalam a makka lokacin annabi yana zaune a abda wani guri da ake kiran sa abda fi qubbatin lahu hamra a cikin wata rumfa ko ya kano ce haka amma ja yana cikin wannan rumfar min adamin amma jan da mai danti sai sai fata ce da fata aka lullube ta jan fata ita wannan rumfar yace sai bilal ya fito wato biwazo'i ya fito da wato alwudu shine ruwan alwala alwudu kuma alwala azzunub ruwan alwala kuma zubarin alwala azzunub kuma zunubi bambancin su fataha da zamba kawai to sai yake cewa sai ya fito da shi fa minna ilin wala da wannan ragowar ruwan da annabi ya alwala masu kamfata na kamfata masu zuwa su shafa kowa sai aka rika rubuci ragowar ruwan annabi alaihi salatu wasallam na alwala sai yake cewa to ana haka sai annabi ya fito alayhi hullatun hamra ya fito da wata riga da hamra za ka ce amma ba ja ba makuba ko kuma marun saboda yawa kamar yanayin rigar jiki ina tare na sa wannan zau Allah kuwa da na kalla ne nazari jiya kawai na zo zan sa kaya yau sai na ga wannan ya na tsakko shi na ce zan misali zan yi ne kar ka dauka da eh ga ji komanda ya tuna mu kar ka dauka da domin hadisi ya zo a riyadu salihin annabi ya hada sa jan kaya hadisi ya zo a ciki don da haka annabi kaga ba cin karo annabi alaihi salatu wasallam kafa yin ziyaza ku je da ku ne hadisi ne hadisi ne biyo ta kanku yawa to saboda haka annabi alaihi salatu wasallam ya hana sa jin kaya yana na ariya misali ne ga kada da ka karkade ka duba zaka gani haramun eh ba ruwana to sai ya ce a malam ran gaba sai ya ce wato ya fito da wannan kayan ka an yi an zuro ila ba ya bi ta kai ya ce kai ka ce na hango harin tsaurin annaba alaihi salatu wasalam saboda kayan da wannan ke nuna kayan ba su wuce kaurinsa ba iya kaurinsa annaba alaihi salatu wasalam ya saka kaga idan mutum zai yi hauka wajen suka kada ka soki abin da yake kira ce ta addini don wannan wallahi da yake dawa ai duk abin da ka san ya shafi annabi alaihi salatu wasalam yayi ko da wani ya male zai karka ta ba sha'ira idan kai wannan fita yake daga musulunci kawai shi kenan saboda shi kenan yanzu in komanda ya saba ba sai ka zo ka zagi mu wallahi da zaka Allah kawai saboda wata saba ba ka samu hijabi gaba ɗaya ka tsine mara saboda kawai mai hijabi zai dare ta ma ta ta akwari ko ta ma kaza wannan kuskure ne da matan da wani abu a zuciyarka da kake so ka yi wa addini to saboda haka wannan kuskure ne babba da ya kamata mutane su lura duk yanayin da za a shiga addinin ka ya fi komai idan kai tsarin addinin ka ana zuwa da kamuci zuwa za a kai ka can a bakka wanda kai wa izgilin kuma a baka da shi a ga wanda ya je ya kwace ka wannan abubuwan da yawa mutane wasu saboda duniya kawai idan su zai rufe su ji rawa addini su yi abin da suke so saboda duniya to wallahi yanayin wannan in ma Allah ya ba ta lala to za ga yana ma istidraji ne sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun sai kyale ka haka Allah yake fir'auni ya rika tsiyarsa malaman tafsiri suka ce saboda abin da ya janyo yace ana rabbukum al'ala saboda ya ga ko mura baye mura ai irin su ne da hadisin bukhari annabi alaihi salatu wasallam wani ya zo gurin sa da ya zo gurin sa annabi ya ce hal akhadatka ummu mildam ka taba zazzabi shine ummu mildam ka taba zazzabi yace ji wallahi bai ma san me zazzabi ne zazzabi annabi alaihi salatu wasallam yace ai wani zafi ne al harara yace zafi ne da temperature mutum ce take zama sai sama yace sannan kuma yana wannan zazzabin yana zuke jinin mutum da ruwan jikin mutum sai ji wallahi bai san ba ya annabi yace hal su da ita to ciwon kai fa ka taba yi ki me ciwon kai kuma kace mata ai wata jijiya ce akan mutum take kumbura to saboda haka sai kansa ya zafi annabi ya ga mana haka to wallahi bai san ba har ya dace ya tafiye ga wata annabi ce man arada an yanzura ila ahalin nari fal yanzuru duk wanda yake so ga dan wuta ga hitan shi ne malamai suka yi bayani suka ce abin da ake nufi da wannan hadisin shine Allah ya ara ba lafiya amma ka rika dirawo addinin sa ba wai ana nufin dan baka rashin lafiya dan wasu na fahimtar haka cewa mutum baya rashin lafiya sai rika zargi gaba Allah baya san sa ba haka bane hadisi za ka ɗauko na bukari malamai ta amur ibn abdul halim a cikin majmu'ul fatawa sai ya kawo ya bayanin hadisi ya ce abinda ake nufi idan mutum Allah ya bashi lafiya yana bin Allah da ita to hadisin bai haushi ba domin hadisi ya zo na bukari annabi ya ce ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair in asabatu sara shakara fa kana khairan la wa in asabatu dara sabara fa kana khairan la yace in dai ya hawo wannan kaidar to lafiyarsa wato ba ta cikin waɗanda ake zargi to mutum ya rika din Allah ya ara man lokaci yana da kuɗi yana da mulki yana da kaza kawai ya ji rawa addinin Allah wallahi ta lala Allah yake ma ta lalace idan Allah ana so a gane cewa wannan nimar da Allah ya ba ta kwarai ce to a ga kana bin Allah da ita a kana bin Allah da ita amma ba ka rika yi wa addinin Allah hawan tsawara ba ko ka fara abin da kake so to Allah zai yi ka da raki shekara 40 aka ce mira bai taba yi wa Fir'auna shi da ya hau karan a karan wato ya hau kan karagarsa yace ana rabbukum la'al ni ne ubangijin ku madaukaki ma alimtu lakum min ilahin gairi yace ka wanda ba tsammanin kuna da wani abin da yi tantance abota ko ma an bayani ba ya kara tumbaza yace wa hajina na abu kajiri ne yace ga koramu nan ni ba karkashi na sai gudu suke saboda ya sa amma nono yana gudana ta wani guri zuma madara ko ina kawai duk wanda kake so kan fata ka sha wannan abin sai yasa yake jin cewa lallai shi ma ya ise sai kawo to idan Allah ya baka lafiya ka kasa bin Allah da ita to kai ma wanda hadisin ya hauka to saboda haka wannan shi abin da ya kamata wato mu lura da shi kuma mu kiyaye to annabi alayhi salatu wassalam ya fito wato a cikin wanne yanayi da tufafin sai iya rabin kauri sai annabi alayhi salatu wassalam ya yi alwala sannan bilal ibn abi raba ya kiran sallah to shine anan yake cewa karashin iyanan sai kawo mana iyanan yake faj'altu atatabba'u fahu hahu da wa hahu wannan abin da na karanto shine farkon hadisi yace sai na rika bibiyar bakin Bilal in yayi dama ni ma sai in gwada in bi bakin nasa bangaren dama in yayi hagu ni ma na gwada na bu bakin sa bangaren hagu yace thumma rukizat lahu anaza yace da naka zo aka kafawa annabi alayhi salatu wassalam anaza shine mashi sai annabi yake ga gaba yayi sallah a zahar raka'a biyu yake muru ya dai ya muru bayne dai da himaru wal qalbu la yumna yake da jaki da karnuka suna wucewa ta gaban wannan kirar da aka sa ta gaban wannan majin ba wanda ya hana su domin an sa su tsara in ka sa tsira ko me zai wuce saboda hadisin da zamu zo nan gaba wata abubuwa suna yanke sallar mutum to in dai ka sa tsira ban da wannan ko da girman kamar yadda hadisi ya nuna misal mu'akhirati rali kamar tsira ta kai girman wannan abu a kafa in ka ajiye ruwan nan ka yi tsira da jiba inda zai duk wanda zai zo ya wuce zai wuce ta bayan wannan abun ba komai ko da mutane nawa ne to sai annabi ya zo ya sallar la'asar ma ita ma raka'a biyu domin halin tafiya ne lokacin sannan bayan wannan wato suka kai raka a biyu har suka koma madina wannan hadisin muslim shi ne ya kawo iya ruwayar shi za mu ga ya kawo ba amma can gurin bukari da muslim sun haɗu anan to shi ne ma da yake cewa hadisin yana nutar da mu cewa shar'antuwar shar'antuwar wato wato kaiwa matuƙa kai na sahabbai wajen tiro abin da annabi alaihi salatu wassalam yayi da abin da annabi alaihi salatu wassalam yayi to sabai ba ta kafa kafa da shi hadisi na gaba 281 ana bi juhaifa shine wanda muka faɗi sunan sa wahabi ibn abdullah qala ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin hamra naga annabi alaihi salatu wassalam a cikin wata qubba wanda yana da bambanci da wanda muka bada misali da shi yanzu ta wasu gurare shi za ba ta hada kai ba a cikin wata kubba wadda take ja min adamin ta fata wa ra'aytu bilalan akhadha wudu'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace sai naga bilal ya dauko mazubin ruwan annabi alaihi salatu wasallam na alwala wa ra'aytu an-nas yabtadiruna zaka alwudu sai naga mutane na gaggawa kowa ya je samu wannan ragowar ruwan alwala fa man asaba minhu shay'an tamassahabi kaga bambanci duk wanda ya samu wannan ruwan zai shafe jikinsa ne duk wanda yaje ko ya yi ta ruwan sai shafa wa jikinsa gaba daya wa man lam yusib minhu shay'an akhadha min balali yadi sahibi duk wanda yaje ruwan gaba daya an tsire jikin budar ba komai to rago dan jin ruwan hannun dan uwansa sai je goga ba za a bar ki ba ثم رأيت بلالا يجي أنا أكثر نجا بلالا أخذ عنا ذات فركزها يا أكو ونماجي يا ذو ya kafa shi. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء النبي يفتو cikin wasu kaya waɗanda suke maru masu ruwan makuba makuba mushammiran wanda ke ba sauka ƙasa ba kayan da ba sauka ƙasa ba wanda hadisin da muka kawo misalin da ya faɗi a shine daidai gwiwarsa da kafa sallah ila al'anazati bin nas rak'atayn sai yayi sallah zuwa ga wannan al'anaza din wannan bakin da aka kafa yayi sallah raka'a biyu ra'aytu an-nasa waddawa bi yamuruna min bayna yaday al'anaza sai naga mutane da dabbobi suna wucewa ta gaban wannan wato makin ba tare da an tare su ba an tare su saboda me an sa ta tara saboda haka wannan hadisin shi ma kamar yadda muka faɗa hadisi ne da yake koyar da mu cewa ya halatta a yi tabarruki da duk wani asar na annabi alaihi salatu wasalam duk abin da annabi ya sa a cikin sa shi zaka ga har annabi ya bar duniya da dadewa gashin filin gashin annabi alaihi salatu wasalam yana gurin kalin din duwani domin aka yi ma aski da gumi suke idan annabi alaihi salatu wasalam ya yi kaki zai tobar gaba ɗaya ta bai ta haka ana tsammani ya ba ba wanda ake wannan a duniya sai annabi alaihi salatu wasalam kowaye kuma domin annabi alaihi salatu wasalam bayan gujewarsa mun ji sai na bakar ya zo ba ta Umar Umar Usman Ali duk girman malami yanzu idan ya dobar da yawo kasha Ebola kasha Allah ko kasha Ebola kowaye shi saboda haka ba wanda aka halatta yawa banda annabi alaihi salatu wasalam shi kada yake wa haka yawa to sai yake cewa wannan fa'ida ta farko kenan cewa ya halatta a nemi tabarruki da annabi alaihi salatu wasallam da kuma asar dinsa sannan kuma an shar'anta mana hadisin ya nuna mana cewa lallai a rike fitira ko da da sanda ne ko kankanin sanda sannan kuma wannan ya nuna cewa za a iya sa kaya waɗanda suke wato masu launin makuba makuba hadisi na gaba hadisi abdullahi bin abbas an karbo daga Abdullahi da Abbas hadisi na 282 kana yace aqbaltu rakiban ala himarin himarin atani na fuskanto ina kan wata jaka mace haka ke cewa ko dai ce himarun atani ko a ce himaratun da ala rasiya da fara ko a ce atani duk wannan ukun ana nufin jaka yanzu nan jaka mace jaka mace akwai sunan da mutanen kauye ke fada aura aura ta ko aura namiji aura ki aura ki da aura ta namiji ne aura ko waje mun dai gane mu je zuwa to to sai yake cewa to a larabci ne imarin atani ko ka ce atanin kawai ko kuma a ce imaratu kamar fa'arun ne da fa'aratu saboda haka za a iya faɗar haka wane yau mai izin kadina hattu da ikhtilaf abla da abu zai ce lokacin na kusa na yi na kusa wato na fara mafarki sauran kirsa lokacin na fara mafarki domin a waje ake balaga shine da zarar mutum ya shekara sha biyar ko da alamar balaga ba ta bayyana ba mace kuma tana fara al'ada ko da shekara ta tara domin ita ba ce ta kai wannan ba namiji ne sai ya kai sha biyar amma maliki yanzu suna ganin sai an kai sha takwas amma dai da alamar balaga mutum ya fara gashin baki gemu ko gashin hammata ko mara duk wannan alamu ne na balaga ko muryar ta ta buɗe duk alamu ne na balaga ba wai sai an shekarun ba domin kamar yadda ake samun wasu na dirai amru bin al-as shekararsa goma ya haihu eh saboda haka ba za ka zo kai gaba ɗaya wani ya girma ɗansa to da shekara goma kawai abdullahi da aure da asin suka tuwo da shi da aure da as dauka za ka yi wa da kani ne shekara goma ai mana yana yin kan yana goma kawai wane mutum wane mutum to saboda haka sai yake cewa wato lokacin na kusa fara mafarki wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli bi mina daidai lokacin annabi alaihi salatu wasallam yana sallah a mina annabi alaihi salatu wasallam yana sallah a mina sai ce ila gairi jidari wato a gurin da ba katanga lokacin gurin da yake sallah babu katanga a gurin abin nufi ba wani abu da ya tare masa gabansa saboda ya masu tara yace ba marasu baina dai babu sabbi da na je wucewa sai na rika kutsawa ta tsakiyar wasu sahun ba ta gaban mu liman ba tsakiyar wasu sahun liman yana gaba sai ko kutsa ta cikin sahu ga masu bin liman to Abdullahi da Abbas yace a daidai wannan gabar yace wa arsaltul atana tarkau kuma ana wannan gabar kawai da da jakin naka ko jakar da ita ku kuza ta take zawo mutane yace kuma da yaje ya samu guri sai ta ki jakar kawai ta ci gaba da kiwon jiki kuma ya shiga tsawo yace tarkau shine arsilhu ma'ana gadan yarta'a wa yal'ab ko yarta'a shine ya wataya haka ɗan uwa annabi Yusuf ka faɗa ko annabi Yakub cewa ka kyale mu ka kyale mu da shi mu tafi wasa ya wataya yayi wasansa kuma to shine tarkau tana watayawa fa da khaltu fi sabi yace na zo na shiga tawu fa lam yunkar zalika alayya ba wanda ya mun inkari me yasa saboda ba kaga liban liman yabo ba na ga wasu tsawon baya suke ba liman ka zo wuce yayi mutun ya dare idan dai kana da limami baka da dako ko ko sau ɗari ne wuce rabu da shi sai dai kawai ya dame ka ne lokacin da aka yi ka ce malam wallahi distracting dina kake yawan tashwish kake samu a sallah yawan wucewa ka yana samun tashwish a kai aka ka fahimta ana sallah ai ba ka nake nufi ba ke ne idan an gidan ka gaya mar abin da ya ma ya yi wato janye ba hankali na'am to ka zama kuma independent liman na sallama kuma duk wanda ya zo wucewa za ka tare ana magana a kan yanzu idan kana tare da limami amma idan babu limami kai zaman kanka kai to wannan shine abin da ya kamata a lura to shine malamin ce bai abi min inkari akan haka ba wannan yana nuna cewa wato karamin yaro dan ya wuce ta gaban mai sallah wannan baya mai baya yanke mutum sallah mutukar kana da wato tare da liman amma ba ana nufin in kai kadai bane ka kyale sannan idan mutum ya zo yana sallah dan jaki ya wuce ta gabansa shi ma baya nuna cewa sallah sallah ta yanke mutukar liman yake yi domin za mu da wani hadisi nan gaba da zai bayani akan abubuwan da suke yi wato an yanke sallah sannan wannan wasu suka ce hadisin zai nuna cewa ashe za a iya yin sallah ba sutura mutuka gurin da kasancewa ba za a zuwa wuce ba guri ne da ba mutane kazo za ka yi sallaka domin ga annabi alaihi salatu wasallam yayin sallah ba sutura ana amma abin da aka fito shine inda sutura kai amfani da ita wuri da ka zo kawai ka tsaya fili ne fitar tafiya kake a cikin daji ka tsaya kana tunanin ba ma mai zuwa ya wuce har ka idan dan baka za ka kirawo ba ne kai ba amma sa wa shi yafi shi ya fi saboda baka san me zai iya zuwa ya wuce ba ko da ba mutane dabbobi ba wani abu zai iya zuwa wuce abubuwan da ake magana a za sutura shine abin da mithlu mu'khiratir rahali abin da ya kai kan kurciyar doki ke ta ko kurciyar sirri to ya kai wannan abin girma kai hadisi da yazo nuna za a ja nan a cikin bulugul bara amma hadisin bai inganta ba cewa wai ka rasa komai sai kai haka ka ja layi a gaba wani wani wata bodin da muka je dawa sai muka tara matan gaba ɗaya kuma yan arabiya ne majoritin sa haka ce kawai shi a ja layi saboda haka gaskiya malamai sun yi magana akan hadisin bai inganta ba babi na ƙarshe da za mu tsaya akai shine babu mana ilmari bai na idai da musalli babu da yake magana akan na'am okay to wannan ga tunda mun ji abin tunda ya tuka mu tsaya nan tunda na ga hadisan guda guda biyu ne bara mu karasa babin da yake nuna cewa za a hana mai wucewa ta gaban mai sallah saboda kaga yau ba su bari a yi tambayoyin a ƙarshe ba ana karatun ake yi yawwa mu karasa karatun mu sai yake wato babu man ilmari bai da idan musalli babu da yake magana akan wato hana wanda zai wuce ta gaban mai sallah in ya zo wucewa ta gaban ka tunda an ce a sa kira in ya zo wucewa zai bi ta gaban sirarka to dawo da shi hadisi na 283 ana bi sa'idin al-kudri qala qala abu salih samman abu salih samman a samman fa sana'a ta aka wada me sai da mai kenan amma na iri da skararren mai azayyat kuma me sai da man da yake wa da skararre ba su za ka ta bai wa zabu ne sana'a ta haka ta bi ai mutum zai zo ya ce me kaza imamu bai haƙi sana'a ta ce ko saka kowa da aka zo yi a rika gaya ma cewa ga sana'a haka duk zaka ga kawai kowa da sana'a ta yake falarsa ba ta boye ta ga wani can a ciki almakaburi shi kuma mai hakan magabarta ga shi na a ce sinadin adabul mufrad kowa za ga yin yazo baya boye sana'a to a saman shi ne ba wuce sai in ya tashi ta ce shi sammani shi kuma yake sammani to asamman kenan ra'aytu aba sa'id al-khudri fi yawm jumu'ati naga abu sa'id al-khudri a wata rana ta juma'a yusalli ila jayin yasiruhu min an-nas yana salla zuwa ga wani abu wato ila jayin yasiruhu min an-nas zuwa ga wani abu da yake sitir tashi ga barin mutane ya sa wani abu kenan na sitira fara da shabun min bani abi mu'aid sai wani mutum kawai daga kabila abu mu'aid ɗan ƙabila abi mu'aidin dan ƙabila su wani da abi mu'aidin kawai sai yazo an yi ta gaba ne idan zai wuce ta gabansa wada fa abu ta'idin fi sadri sai abu ta'idin kudiri sai ya ture shi da kirjin sai ya tunkuɗa shi ya hana shi wucewa wa nazara shabu sai kawai wannan matashin ya zuba wa ido ya duba ya ga ya kalle ya kalle hanyar walam yajid makagan bai samu wata kofa ba illa baina idan in ba gaban sa ba ba ta inda zai wuce ta gaban sa misali mutum ne yazo yana sallah a nan sai wannan kofa kawai za a fita yana kuma jikin nan ya kalla ya kuma kallo gaba inda zai wuce sai ta nan sai saboda haka bai baro sai ce ba adali ya tsara sai dawo ne ya tsara dan ya kara wucewa fadafahu abu sa'id sai abu sa'id karo na biyu sai tun kuɗe shi ashadda min al-ula fiye da na farko da da yazo ta kila haka yi mata hannu amma da ya kare na biyu sai hanka da shi kawai na farko haka ya dawo da shi na biyu kuma sai hanka da shi wa da kala abu sa'id kalfahu alamar nan ne fa shaka ilayhi ko fanala abu sa'id fanala min abi sa'id kawai sai kullace abu ta yi wannan abin da ya mara sai zai yake jin haushinsa dan me za sun kuɗe shi kuma da kala alamar wan kawai shi wannan bawan Allah dan kabila bi mu'aidin kawai sai da gurin Marwan lokacin shi ne gwamna a lokacin shi ne amirul mu'minin sai da gurin sa zai kai kara a shaka ilaihi malaki min abi sa'id yana zuwa sai kai kara yace ga abun abu sa'id kudiri ya masa wada kala abu sa'idin kal abu sa'idin abu sai abun da ran shi ba yana irin sallah yana sallama sai kai kawai sai yi sai ya shiga kalfahu a bayan sai yana shiga shi ma gashi ya shigo shi kuma ya kai kararsa fa kala sai ce malaka wani bin hakika marwan bin haka bai ce abu sa'idin ya hada kai dan uwan naka kuma saboda suna da alaka dan uwansa ne ya ba sa'idin ya ka abu sa'id kale yake sami'tu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace na ji annabi alaihi salatu wasallam yana cewa shi marwan bin al-hakam um na'am na ji annabi alaihi salatu wasallam yana cewa idan salla adukum ila shay'in yasiruhu min an-nas idan ɗayan ku zai salla yana salla ya sa wani abu da zai sitirce shi gaban mutane fara da hadu an yi ta gaba ne dai sai wani ya so ya keta ta gabansa bale da fa'ahu ya tunkuɗe fa ina aba fa yuqatiluhu yace annabi ne yace in yaki mu yake shi fa inna ma huwa shaytan domin shaytan ne shine ibn hajar ya faɗi wata magana da ba zan faɗa ba a cikin wannan saboda haka fa innahu fa inna ma huwa shaytan domin shaytan ne kina yi wataran wataran wani malamin yana cewa yace lokacin sana madina yace kaga yan madina kowa da kowa ne duka mutane kala kala zaka gani yace to wani ya zo zai wuce ta gaban wani ga wani dan labuluwan dan tana ya zo sai dawo da shi haka shi wannan mutumin Indonesia ne ya ji hadisin an biya Abdul Akam ya zo wuce sai dawo da shi ya kuma dawo ya kuma dawo da shi kan da ya dawo sai hankali to da ya hankali shi ne har sai da ya fadi a shi ya kullace sai da ya bari ya yi rukuni wallahi da ni kan burze baje shi kawai gaba ɗaya sai da aka kai su wato wajen hukumar makaranta zuwa ga abin da ya bari yace ai ga abin da ya wata shi ma sai ce to kai baka ga sallah nake ba yace annabi ce shi bai za hadisin ba Allah bulwa ne sabon zuwa ne da shi bai za hadisin ba musulmi mana a masallacin annabi ba shi wannan ya zo ya ture aiki zai da hadisi ya kuma dawowa sai hankali shi to da ya hankali ya faɗi ashe ba kyalin yi waje da ya bari ya rukuri kawai zai kawo ya baje shi gaba daya to hadisi na karshe bara mu biya shi to kaga hadisin yana nuna haramun ne a wuce an hana a wuce ta gaban mai sallah domin ayyukan shedan ne wucewa ta gaban mai sallah yawa sannan hadisi na karshe hadisi abi zuhair an busir bin sa'id أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي دحيم يسأله يسأله wato zaid dan khalid ya aika shi zuwa ga Abu Jahl ya maka tambaya ma za ta mi'a min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam me yaji daga Annabi alaihi salatu wasallam fil madi bayna yadayil musalli dan gani da wucewa ta gaban mai sallah fakala Abu Jahl sai Abu Jahl yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام ياتي لو يعلم المار بين يدي المتواتو بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم da sai mai wucewa ta gaban mai sallah ya san irin zunubin da yake kansa la kana an yake fa 40 da ya goma ce ne tsaya tsawon 40 shine malai aka ce annabi ya bar abun mubahami 40 nabi mafi karanci ga zai saka 40 minti 40 awa arba'in kwana arba'in sati arba'in wata arba'in shekara arba'in annabi bai faɗi me yi ba shekara ce kwana ne mintuna ne amma da ya gwammace ya tsaya saboda irin zunubin da zai ɗiba in ya fita gaban mai sallah da ya gwammace ya tsaya amma tambaya ina ne gaban mai sallah hadisin da zamu zo nan gaba zai faɗa amma dai a dunkule kafin mu zo shi ne misalin mu mara shafi annabi ya ce shine kwatankwatin inda akuya za ta wuce idan to in kai sujjada kanka inda za ka bari tsakanin kanka da sitara idan to kawai musulmi mal rishatin inda akuya za ta rika shudewa ko kuma inda in ka miƙar da hannunka haka ba za ka taɓo ba ka ga ba a ce ka bi mutum ba wannan ai tsokanar ya zo yanzu na tsaye a nan zai wuce ta can sai na bi shi na tare shi na'am shi ne aka ce in ya wuce ta san gaba inda ba hannunka ba laifi inda ba hannunka hannunka ba zai kai ba shi kenan za mu zo a hadisin nan gaba za mu ƙara fito da abu amma dai wannan a dunkule na kar abin mutane a duhu mutukar sun ka miƙa hannu ba za ka taɓo mutum ba to ba ta gaban ka ya wuce ba ce ka je ka taro shi ba yawwa wannan shine a dunkule abin da za mu kalla akwai wannan wannan tambayar da wannan kan ta ware da ka turo ta da ta abin nan wannan bawa Allah yana neman addu'a cewa a wato yana roƙon addu'a a gurin mahalata wannan karatu da kuma sauran guraren karatuttuka saboda ya shiga wasu matsaloli matsalolin ɗaya daga ciki ne ya yi an sallame su da gurin aiki yau shekara biyar kenan sannan kuma shekara biyar kenan kuma ba a biya su haƙoƙinsu ba ya ce gaba shi ya yi masa yawa iyalinsa sun juya masa baya rayuwa ta yi masa tsauri ya ce da allah mala a taimaka mana da dukkan addu'a da kuke taimakawa al'umma Allah madaukakin sarki ya taimaka mana gaba daya wannan yana buƙatar addu'a mu gaskiya cewa za ki a cikin addu'a Allah madaukakin sarki ya baki mafita Allah madaukakin sarki ya laddafa masa kuma ya rika yawan yin addu'ar wato ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astajib ya hayyu ya qayyum la ilaha illa ant اللهم اذ بي تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير وأسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة idan yana yawan yin Allah ya zai fita insha Allah ta'ala wannan shine sannan kuma na اللهم اكتب في في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير وأسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة abin da yake shine Allahumma tafi ya ubangiji ka tausasa mu fi taysir kulli asir cikin wato sauƙaƙa cikin wato duk abubuwan da suke masu tsauri Allah ka sauƙaƙa mu fa inna taysira kulli asir domin sauƙaƙa duk wani abu mai kunci alayka yasura a gurinka mai sauƙi ne ya Allah yace wa as'aluka al-yusra Allah ina roƙon sauƙi a gurinka wal mu'afata da zama lafiya fi dini addini na wal akhirah ah wato ah wato da kuma duniya fi dini wa duniya wal akhirah addi addini na da duniya da lahira hakan Allah ya ma wannan ai ka ka gama to in yana yawan yin Allah da Allah zai sauƙaƙa masa ba wani adadi kaza da ya tuna yayi ya ga dama ya faɗi da sujada ya ga dama bayan ya yi salloli ko ta yi alheri ya yi addu'a ya karanta ta kaga yana karanta ta ya san me ma'anoninta da yadda Allah Allah zai ba shi mafita kuma a ci gaba da neman wani aikin gaskiya ba tsayawa za a yi ba a nemi wani aikin Allah madaukakin sarki zai kawo mafita insha Allah ta'ala da ƙarshe wannan takardar da aka turo ana tambaya wai shin za a yi karatu sati mai zuwa saboda matsalar zabi dama na so gaskiya ne magana a ƙarshe dangane da wannan amma abin na wuce a nan ya kamata yi gobe a kowar bawan Allah a majalisun nan matashi ne ya ce kan faɗi sunansa wata ran nina manta na yi zancen na magana littafi ina ce akwai wani littafi da na ba da rafa na zuwa ko ni ba da shi dan littafi ne mai tsadar gaske za ku iya tunawa to kawai zai zo ya same ni yanzu dai hasali abin da nake son gaya muku an sai mun littafin nan ne wallahi mataki ne yana nan a zaune amma ya ce ka tsake dan Allah kan fada to gaskiya na ji daɗi kwarai da gaske sosai da sosai annaba ne sa to sallallahu alaihi wasallam sana alaikum ma'rufan fakasihu wanda yi muku alheri ku saka ba to ni gaskiya yanzu aiki ya ba dole sai na yi kai masa addu'a da har sai na ji na ji yaki dangane da wannan alkhairin da ya mu wai sai ya ji na nawa ne ya fi dubu saba'in da ɗin da kake faɗa ya fi eh sai ya bi kwakwafi kawai ka san shi ba shi ya biya ba amma shi ya bi kwakwafi ai shi ne ba ruwan mu mu ba yan siyasa bane saboda haka ya kamata ya kamata a lura a kuma kiyaye da kyau cewa idan mutum ya ma alkhairi to ya hada ka da aiki Allah shi za za ku ga annabi alaihi salatu wasalam akwai lokacin da in ka kawo mai kyauta ma har sai da yi wa wasu ɗan wani ƙauye doka in ka kawo sai ya karba saboda haka idan mutum ya yi ma kyauta to ba wai kawai ya hada ka da aiki to ko shakka babu gaskiya na ji daɗi kwarai da gaske na ji daɗi sosai da sosai saboda shi za ɗazu na ba da misali na ce karatu ba yiwa sai da kayan aiki kawai in bude ko da zai a gida sai da na kuma bude littafin na duba wasu abubuwa in bude littafin kalla daɗi nake yi saboda irin gwalagwala abubuwan da suke ciki to gaskiya ni ya karfafe ni kuma wato fatan da nake Allah madaukakin sarki ya yawaita mana irin ya zama su mu samu irin wa'annan wanda za su tallafa wa da'awa domin wannan taimakon da'awa ne duk ran da muka zo ko wani abu na gano a littafin na faɗa to wani kaɗai za a ba wa ladan sarki shi ma sai an bai shi domin shi ne zama sila littafin da ina da shi amma a waya ina duba shi ne a waya amma yanzu zan iya buɗe hard copy na kalla na kuma yi shaida a gurin da nake so na yi ko shakka babu wannan abu ne abun farin ciki ba sani ba ko yana zuwa sauran majalis amma dai yana ina ganin sa a wannan majalis ina ganin sa dan wallahi zai dan tambaye shi nace a sunanka ban san shi ba shi ne sunan sa bane amma wannan da Allah ka kage wa mutane ce ba wanda zan gaya amma dai wannan ni na faɗa mu ba ni ne tana na a zaune kuma kwarai kuwa tana na a zaune Allah madaukakin sarki ya zaka da alkai sati mai zuwa sati mai zuwa gaskiya satin gaba ɗaya zai haƙura da karatu kamar yadda muka faɗa ba za mu yi karatu ba sai satin gaba talata mai zuwa ba karatu insha Allah ta'ala kawai mu kowa mu ta addu'a Allah ya ba mu shugabanni na gari Allah madaukakin sarki ya sa kasar mu ta zauna lafiya domin gaskiya akwai furgici akwai furgici mai yawa duk wanda yake da hankali ya san ya kamata to kamata yayi addu'a abubuwan irin yanayin yadda wato manyan mu da yan siyasa ta haukace yana nuna cewa kawai sun fito da wani irin yanayi da kawai mulkin su ke kallo ba al'umma ai to shine illa to gaskiya wajibi ne mu tsaya mu dage da addu'o'i mu kalle su mu ta addu'o'i Allah madaukakin sarki kada ya bamu da san zuciya Allah ya bamu waɗanda za su tausaya ba Allah ya bamu waɗanda ba rayuwar su ce a gaban su ba ta mu ce a gaban su wannan addu'a da zamu yi kenan masu neman kasar da matsala da tashin hankali Allah madaukakin sarki ya mai musu da ita kawunan idan ba su jirewa ne Allah ya jire su kun ba za su jire ba Allah ya musu fashin kwai a kan kwanta kada Allah madaukakin sarki ya ba su wato jin daɗi a rayuwar wannan shine addu'a da ta zama mana dole gaskiya sannan da ƙarshe akwai da Abdulrahman wanda in ba da rasuwa da aka masa da sun ga nan kusa da baba nan yake da ba yau nake samun labarin cewa ni sai bayan ma rasuwa cewa matarsa Allah madaukakin sarki ya jarabe uwar gidansa ya jarabe shi da gobara ta koni ta da ina ganin wajen masallacin tabarwa ko nan wanda wanda ba samu zuwa ba ya kamata a jiya masa ta'aziyya oke anan ake ta'aziyyar to kun ga muka yi sallah dai wanda ba samu zuwa ba sai mu leka mu je nan gidan sa Allah maka wakil sarki ya jarabe ta da gobara ko shakka babu wannan shahada domin annabi alaihi salatu wassalam yana fara hadisi ingantacce da yake cewa wato shahidai guda biyar ne a shahada u khamsa hadisi ne haka daga cikin su annabi alaihi salatu wassalam bayan ya faɗi wanda rami ya afka masa da wanda ya fada ruwa da wanda kaza sai yake da wanda wuta ta kone gobara wannan muna sa ran Allah madaukakin sarki ya sa wannan ita ce gaba ɗaya wutar da za ta taba ta a duniya Allah madaukakin sarki ya sa wato tana jannatin firdaus idan ta mutu zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani sai malam mu ne shi ma yana zama ana shi kuma sarkin sa ne ya rasu a shi ma a yau aka kai shi to duk muna yi musu ta'aziyya muna musu jajiya Allah ya ba su hakuri da juriya duk kuma wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah madaukakin sarki ya yabe mu idan ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kon minta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu yi kon guje mata muna roƙon ubangiji da sunayensa kyawawa da tsofin sa madaukaka Allah madaukakin sarki ya sa a yi zabe lafiya a gaba lafiya wannan kasa ta mu ita ce kasar mu Allah Allah ka zauna da ita lafiya domin kamar yadda muke wada baka da kasar da tafi Najeriya ba baka da ita saboda haka wajibi ne mu yi wa kasar mu addu'a Allah madaukakin sarki ya zauna da kasar mu lafiya Allah ya ba mu yalwar arziki da kwanciyar hankali Allah madaukakin sarki dan sunayen ka kyawawa abubuwan da muke jin tsoro a wannan harka ta zabi Allah Allah kai ka ije mana shi ya ubangiji dan sunayen ka kyawawa da kofin ka madaukaka wayannan bayan Allah da suka rasu Allah ka yaje mu idan ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa la ta'murina waj'al wilayatana fi man khafaka wa taqaka wa tabi'a rizqaka ya rabbal alamin sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil الذي عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين akwai karatun mu zamu yi ma gobe na alwajir a can Thank